صلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na talata bakwai ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai ga 21 watan 2026 don ci gaba da darasi na riyadu salihin wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadisi na 86 wanda shi ne babi na istiqama ya kare da shi a yau za mu shiga wani babin kuma wanda al'imamun nawawi ya mai unwani da babun fi tafakkuri fi azimi makhluqatillahi ta'ala wannan babi ne wanda zai yi bayani akan yin tunane cikin girman makhluqatillahi halittu na Allah manya-manya wa fana'id duniya kuma babi ne wanda zai yi bayani akan karewar duniya wa ahwalil akhirah kuma zai yi bayani akan tsorace-tsorace wanda za su kasance a tashin alkiyama wasa'iri umurihima da sauran dukkan al'amuransu al'amurra na duniya da na lahira wa taksirin nafsi kuma babi ne wanda zai yi bayani akan kasawa ta ɗan adam rai na ɗan adam kasawa tashi wata habibiha da abin da zai reni rai na ɗan adam a koya mashi daidai shine tahzib wa hamliha ala istiqama da mutum ya aza kan shi a kan hanya wadda take mai kakka. Ƙala Allah ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ce, Innama a izukun bi wahida, ƙul innama a izukun bi wahida. A bar shi shi kina ne, yawa, halasi. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Kul ka faɗa masu kai annabi innama a igukun bi wahida, ni ina maku wa'azi ne da abu guda. Menene shi an taƙomo lillahi masna wa furada sun mata tafakkaro. Ku tashi ku tsaya wajen neman gaskiya don Allah. Ku ku biyu ne, za ku bincike akan wannan gaskiya? ko kuma mutum shi da kanshi ne zai je ya yi tunani ko kuma ya fara da tunanin shi kadai ya yi shawara da wani Allah ya ce sun mata tafakkaro sannan sai ku je ku yi tunani aya tana cewa ma bi sahibikum min jinna wanda ke tare da kudin nan shi annabi ba wani aljani wanda ke tare da shi wanda ya shafe shi balle ya samu hauka wannan aya dai haka al'imamun nawawi ya zo da ita innama a izokun biwahida akwai kul wadda al'imamun nawawi ya shafe ta ya shafe wannan kul don jumla wadda ya kawo innama a izokun biwahida tana fa'idantar da komai sai ya shafi wannan kuldin wannan yana nuna ya halitta a iya shafi wani yanki na aya a bar wani ba irin shafewa ta marigayi kadafi ba kun san me yace game ga kul na alkur'ani cewa in annabi Allah yana ce mashi kul lokacin da yake da rai to kai mai karatun alkur'ani yanzu wa za ka ce makul don haka wannan kul da ake cewa cikin alkur'ani ya kamata a ce ma an shafe sa wasu malamai sai suka mai hukunci da ridda akan wannan to amma ba a ma mutum hukunci da ridda ana ganin yana zuwa yana sallah sai in an tsaida mashi hujjoji don haka dai nan al'imamun nawawi ya ce innama a izokum aya kuma cewa take kul innama a izokum bi wahida ce masu ni ina maku wa'azi bi wahidatin da abu guda da wata ɗabi'a guda bi khaslatin wahida da wata ɗabi'a wadda take guda an ta komo lillahi wannan kaga ana yi mashi irabi da badal ko akfu bayan ƙul inna ma a bi wahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada kenan tafsiri na wahidatin shine an taqumu lillahi mathna wa furada haka ibnu jarir al-tabari yace tarjama an taqumu lillahi tarjama ce ta wahidatin wannan wannan ke nuna magabata suna yin mustalah na nahwu wanda yanzu in ka karanta ba irin shi ake yi ba an innama a izukun bi wahidatin ina maku wa'azi da abu guda an takomo lillahi shine badal wattabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin huwa al musamma badala da zaka shafe wahidatin din nan kace innama a'idhukum biwahid bi an taqumu lillahi mathna wa furada da sai kaga magana ta zo daidai da zaka ce innama a'idhukum bi an taqumu lillahi mathna wa furada sai kaga ya zauna daidai ne ya zama matsayin badali kenan ibnu jarir al-tabari cewa tarjama ne to kai mai karanta nahwu a yanzu in yace maka tarjama ne na wahidatin dinnan ta kaka za ka iya gane badal yake nufi to magabata suna da istilihat nasu wanda sai an koye shi na daban wannan kaga in ya zamo bi wahidatin an taqumu lillahi matna wa furada badal ne kenan an taqumu lillahi fi mahallil jarri ne ko kuma ya zamo fi mahallin raf'i qul innama a'idhukum bi wahida ni ina maku wa'azi da abu guda ɗaya huwa an ta komo lillahi masna wa furada shi ne kaga shi ne dinnan huwa mubtada ne an ta komo lillahi an wa ma fi haiziha fi ta'wilil masdar sai zama huwa an ta komo lillahi masna wa furada yana ma iya zamowa fi mahallin nasbi a'ani an taqumu lillahi matna wa furada dukkan wannan yana tafiya an taqumu ku tashi ba ana nufin yin tsaye ba ana nufin tashi da wannan aiki na nemo hujja akan abinda annabi ya kiran ku zuwa gare shi ko kuma akan hali na annabi shin kamar yadda kuke cewa yana tare da hauka ko aljana ta shafe shi in kuka tashi ku tashi lillahi dan Allah madaukakin sarki ba dan wani abu na ta'assub ba ku tashi lillahi mathna wa furada ku tashi dan Allah kuma za ku tashi ba dan wani ba mathna kuku biyu ne za ku zamnawa ku yi tunane shin bawan Allah nan kawai yadda muke ganin hankalin shi a ce bai da hankali a ce yana da hauka Allah ce masna ko ko biyu masna wannan ithnaini ithnaini ne sai a ce masna wa thulatha wa ruba wannan wajen sarf mamnu'un ne min as-sarfi saboda lilwasfi wal udul sifofi ne guda biyu suka hana ya zamo ana sarrafa shi asalin ifnaini ifnaini ne sai aka mai da shi masna masna shine udul din kuma sifa ce ibn malik yana cewa wa man'u wasfin ma'a adlin mu'tabar bi mithli masna wa thulatha wa ruba' wa lafdhu masna wa thulatha kahuma min wahidin li arba'in falda'lama يعني wannan مثنى مثنى اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ورباع ده haka da yazo مثنى وثلاثة sai ce ورباع bai nawwana shi ba saboda mamnu'un ne min as-sarf bi ma'ana in za ku je ku yi tunani wajen sha'anin annabi a samu mutum biyu masu hankali su zanna su dauko sifofi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sannan su karance su sun yi kama da sifofi na mahaukaci an taƙomo lillahi mathna wa furada kuma shi mutum ya je shi shi kaɗai ya yi tunani ya ɗauko sifofi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya aza su kan tebirin tunanen shi ya ga shin annabi ga irin kaifin hankalin shi da tunanen shi da yadda yake jagoranta al'umma yana yiwuwa mai irin wannan sifofi a sifanta shi da hauka sun mata tafakkaru sannan ku yi tunani in kuka samu mutum ɗaya biyu ko mutum ya je shi kaɗai ya yi tunani sannan sai ku yi tunani ku gani ƙaƙa lamarin annabi yake to wannan ana tsayawa nan ya zamo alwakfin tamu kenan sai a ce sun mata tafakkaru sai ku yi tunani jumla wadda ke biyo ma wannan baya shi ne ma bi sahibikum min jinna wanda ke tare da kudin nan annabi bai tare da hauka idan kaga ana kore hauka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dan kaka in ka zo wannan wakaf ne ta dole ka zauna ka tsaya ana dan lokacin da zaka wucewa tare da cewa sun ce jaiz ne a wuce lokacin da zaka wucewa ka ce thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna sannan ku yi tunanan abin da ya sami wanda ke tare da ku na daga hauka ko aljana to kaga kamar ana cewa su yi tunanan hauka na annabi to wannan bai kamata a yi wannan ba amma akwai wajihi na hada nan da abin da ke bayan shi a ce zumma ta tafakkaru sannan ku yi tunani fi sha'anin nabi sallallahu alaihi wasallama wanda kuka ce hauka ya sama shin hakika haukan ya same shi ko kuma sharri ne wanda ya fito daga gare ku abinda zai nuna maka hakan ko da an wuce dan Allah ce in huwa illa nadhirul lakum bayna yaday azabin shadid shi annabi ba komai bane sai mai gargadi ne gare ku bayyana ya dai azabin shadid gaba ga azaba wadda take mai tsanani annabi ba hauka tare da shi shi ne Allah ce ma fi sahibikum min jinna jinna shi ne aljana junna garkuwa janna shi ne gona aljanna jaza'u muti'ihi harirun wa jannatun kaga nan ana nufin aljanna gona kenan fada'a qawla kuffarin asabathu jinnatun bar magana kafirai wanda suke cewa annabi hauka ko aljana ta same shi fama huwa illa min jahannama junnatun shi annabi ba komi bane garkuwa ne ga wutar jahannam wannan taslifi na eh janna da jinna da junna kenan saboda abin da yasa dukkan su ake ce masu wannan jinna wannan junna wannan janna saboda alistitar kowane yana ba da ibara ne ta sitirtuwa kenan anan ana umarninmu da yin tunani al'umma ta musulunci Allah bai umarninta da ta zo ta yi imani na kawai kunna kai ka tafi ka gane baka gane ba ka fahimta baka fahimta ba kawai zo mu je a'a ana son ka yi tunane ana son ka kalli badibus samawati dan Allah jama'a kawai ayi abin nan isharar nan da menene tana daukar hankali na da kai ka wannan ko menene kurum a bar shi in ba a yi ba a bar shi kurum menene nake cikin shi a halas wannan namanta abin da nake son yin ce shi ne nake son a rinka kula da Allah ko waɗannan aka a'aza su shi kenan kawai sai kawai kowa ya tsaya ɗaf don da kayi wata ishara na koma ina tunanin me kake nihi sai hankali na ya tafi wani wuri daban saboda al'umman musulunci al'umma ne na su yi tunane duk abin da za su gani don haka za ka ga abin da zai biyo baya Allah yana kawo mama halitta ta sammai da kasai don so ake a tabbatar maka da cewa akwai wanda ya halicci wannan duniya ba haka kawai sudfa ta zo ba kamar yadda masu tabi'a suke cewa ai wannan duniya ta zo ne haka kawai ta kaka duk irin yadda Allah ya kyautata halitta na duniyan nan a ce kawai haka ta zo ai duk abin da ka ga sau na wani abu yana nuna mai son ya biya wuce to don haka Allah ke cewa sun mata tafakkaru sannan ku yi tunani kinan duk abin da za a nuna maka na sha'ani na Allah ka yi tunane ka gani in malamin da ya nuna maka Allah ta hanyar wannan abin ya iya ya san me yake to lalle za ka gano cewa lalle Allah kaushi ne ya cancanci a bauta mawa amma shari'a ba da ce maka ka kunna kai ba ka gane ko baka gane ba akwai wurin da ake neman hakan gare ka abin da ya shafi sifofi na Allah wannan so ake gaje da fuska rumce ido rumce da abin da Allah da ma'aiki ya ce ka yi ko kuma ga yanda Allah yake ga yanda sifofi naci suke ka gane baka gane ba kurum ka miƙa wuya don yanzu ababe na zamani wanda ake yi wanda 'yan adam ne ke yin su in ka sama kanka tunanan sai ka gano kaka aka yi shi to insha Allahu ba za ka kai ma abin da kake bukata ba to ta kaka za ka cewa sai ka gano yadda Allah yake sannan kuma in ana neman shawara ko wani abu ana neman masu hankali ne 'yan kaɗan suke iya ba da shawara wadda za ta kai mutane ga mafita amma daga inda aka tattara mutane masu yawa to al'amari ya zama fauda ne wannan ya ce haka wannan ya ce ba haka ba wannan ya ce haka wannan ya ce ba haka ba sai a tashi ba tare da an kai ba abin da ake bukata ba kenan ana so a kai ba abin da ake bukata mutum ɗaya biyu wannan in ka ɗauki dukkan abin da yake da shawara ne amma in ka ji mu wannan kai shawara ce wannan kai shawara da shi wannan wannan wannan ya ce ma kaza wannan ya ce ma kaza ko kuma a haɗa su maganganu su rinka bugun juna to wannan ba zai kai ga abin da ake bukata ba a'a mai hankali guda ɗaya ya fi wawaye guda goma wajen ɓangaren shawara mai hankali guda ɗaya kaɗai kai shawara da shi to ya fi wawa guda goma ko guda ɗari ma kai da haka nau'iyyar wanda za ka shawara da shi ake dibawa ba yawan wanda za ka yi shawara da su ba da haka Allah ya ce a takaita wajen ɓangaren abin da ya shafi shawara na haɗa mutane da yawa kenan an takomo lillahi matna wa furada mutum biyu ko kuma kowane shi kadai ya je ya yi tunani to da irin haka ne ake cimma abin da ake bukata suka ce matna in ka zo za ka yi munakasha za ka yi ce in ce da kai da mutum za ku yi mubahasa ta wannan abu wanda kuke tunane kan shi kinan nemi wani ni fa ina ganin al'amari kaza ya kamata ya zamo kaza amma lokacin da kake tunanin shine furada za ka yi tunaninka ne kai kaɗai in aka zo za a tantauna a wannan matsala sai a nemi masu hankali ko da mutum ɗaya ne ko biyu shi kenan sai an shawara da su abinda lamari kuma ya bada sai a fa'iza azamta fatawakkal ala Allah in kai nufin zartar da abinda kake son zartar da shi sai ka dogara ga Allah Allah ce sun mata tafakkaru sannan ku yi tunani tunani abu ne wanda ake bukata in mutum ya kalli halittu na sammai da kasai da abinda Allah ya yi ya yi tunane mai kyau ya san cewa wanda ya halicci wannan shi ne Allah wanda ya cancanci abota mawa. wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace inna fi khalqis samawati wal ardi lalle tabbas a cikin halittar samai wal ardi da ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahari da sabawar dare da rana yini kenan la'ayatin li'ulil albab akwai ayoyi ga ma'abuta hankali su wane ne allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wadanda suke ambatan Allah suna tsaye ko suna zaune ko kuna so suna gintire ko suna kwance akan sasannin su wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh kuma suna tunane cikin sha'anin halittar sammai da kasai addu'a da suke suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batila Allah baka halittu wannan halittu naka ba da barna ko kudan wasa subhanak sai ya tabbata faqina azaban nar Allah ka tsare mu daga azaba ta wuta Allah yana kawo fi khalqis samawati wal ard cikin halitta da samai sai as-samawat jam'i ne na as-sama'u to da aka zo wajen jam'in ina wannan hamza take dan ya nuna maka wannan hamza din asalin tawawu ne as-sama'u asalin shi as-samawu da wawu da ya a ƙa'ida ta sarf idan taƙarrafat taƙarrufan haƙiƙiyan ifra alifin za'idin bayan alif wanda aka ƙara shi tukulabul wawu waliya hamzatan da kaga wawu ya zo shi ƙarshe ko ya ta zo ƙarshe kuma ta biyo bayan alif wanda ƙara shi aka yi to wannan wawu ko ya ana maida shi hamza ne sama'u asalin shi sama'u ne kaga wawu ita ce ƙarshe kuma alif ɗin nan ƙara shi aka yi ai da asalin shi mina sumuwi to sai a yi kalbuɗin wannan wawu ɗin hamza sai ya zama sama'u bina'u asalin shi binayu ne bina'u binayu dan bana yabni ne to wannan hamza taqarrafat sai ta zamo ita ce ƙarshe isra alifin za'idin sai a ce bina'u ara'u minar ra'ayi wane ne ya isa ciki ya yi bayanin yaya aka kasance a ba da kuɗi a ra'o asalin shi yaya yake ar a yu ar a yu ara ar a yu shi ma dai kaga yudin nan ya ce ta zo mutatarrifa isra alifin za'idin idan sai aka yi kalbu inta hamza sai zamo ar a yu ar a yu sai aka yi abin da ake ce ma kalbul makani wannan a na farko yana nan a dinnan na bayan ra wannan hamza sai aka ciro ta aka maido ta baya in hamza biyu ta haɗu to ana yin tashili nasu sai a maida su alif sai zamo ara'u da haka ilmu sarfi badruddin zarkashi yace ya fi nahwu muhimmanci wata kalima ba ka iya gane ta in ba ta bangaren sarfu ba lokaci ne bai isa don haka wasu tahlilat din ba a yin su da yawa to samawatu sammai wal ardu ƙasa da yawa sai kaga jam'i ake zowa na ko kuma cikin alkur'ani aka zo samawatu ana zuwa da su ne jam'i al'ardu ana zuwa da shi ne mufrad to amma akwai lokacin da Allah ya bayyana cewa wannan samman da kasan guda bakwai ne Allahun ladi halaka saba samawati wa min al'ardi mithlahunna mithlahunna kenan yadda wannan suke bakwai haka waɗannan suke bakwai ya tanazzalu al'amru bainahunna umarni na Allah yana sauka tsakanin sammai da ƙasai kenan al'ardu su ma wannan jam'i ne cikin halittar sammai da ƙasai la'ayatin li'ulil albab akwai ayoyi wanda suke gama abota hankali so da yawa Allah madaukakin sarki ke kawo halittar sammai da kasai sai ya ce akwai ahayoyi in ka kalli sama ba wani gini da zaka kalla a wannan duniya wanda zai iya tsayawa ba tare da ginshikai ba ka kalli duk kowane gini ne a duniya kowace rumfati haka kawai ta zo ta tsaya haka kaga kowane aka tsaya kadai Allah ya ce inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi wan nahari ayatin li ulil albab dan haka wata aya Allah ya khalaqa samawati bi ghairi amal Allah ya halicci sammai ba tare da ginshikai wanda su ginshikan nan kuke ganin su ba malaman tafsiri suka ce akwai ginshikan ganin su ne ba ai wanzu ka ce a'a babu su in ma akwai su ganin su ba ai kaga wannan shi ma aya ne ta kaka ga abu amma ba a gane shi to suka ce ablag abin da ya kai matuka wajen cewa aya ce ta Allah ya zamana babu ginshikan ba to wannan shine yafi kai matuka Allah ya halicci sammai bi ghairi amadin tarawnaha ba tare da ginshikai wanda kuke ganin su ba wal'ardi da halitta ta ƙasa. Me aka fara halitta? Shin ƙasa aka fara halitta ko sama? Me aka fara halitta ƙasa ko sama? Ƙasa. Mene ne dalili? menene dalili Allah madaukakin sarki ya ambata cewa ƙasa aka fara halitta cewa qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin waj'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin yace thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhan kenan bayan Allah ya kare halittar ƙasa to a wannan lokacin sai Allah thumma stawa ila as-sama'i sai Allah ya nufi sama nan bai daga cikin ayoyi na sifat wanda ake cewa istawa ala al-arshi la nan istawa kasada ya nufi sama ba ana nufin ba kamar yadda istawa ala arshihi la saboda istawa din nan yana da ma'anoni a cikin alkur'ani na farko ya zama na ta'adda bi ala ma'anahu istaqarra sun mastawa alal arshi kaji sun mastawa alal arshi wannan tana da ma'ana ta daban istawa ilaihi sun mastawa ilas sama'i ana nufin kasada ya nufi sama in istawa ta zo ba wannan ba wancan to ana nufin cika ne da Allah ya ce ba annabi Musa walamma balaga ashuddahu wastawa ba a ce ala kaza ba ba a ce ila kaza ba ai ana nufin waqtamala darajar shi girman jikin shi da haduwar jikin shi ya cika atainahu hukman wa ilma sai muka bashi hikima da annabci ko hukunci da annabci kenan nan istawa ila sama'i wannan yana nuna kenan ƙasa aka fara halitta sannan aka halicci sammai to yanzu lokacin da Allah madaukakin sarki yace wal arda ba'da zalika dahaha bayan yace a antum ashaddu khalqan am as-sama banaha رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها سيتي والأرض بعد ذلك دحاها bayan haka dahal arda to kenan akwai tanaqud wannan ya nuna kenan bayan an kare harkar sama sai Allah ya zo yayi wani abu ƙasa wannan ma ba tinka da warwara saboda halitta ta sammai ta ƙasa ta riga halitta ta sammai amma dahul ardi shine shimfida ƙasa da aji mata abin da ya kamata wannan ya zo ne bayan Allah ya gama halitta sammai sannan ya zo ya gyara ƙasa don haka ba tun ƙada wa akan wannan aya da waccan sai da ababen da ke cikin ƙasa da ababen da ke sama su ne wa Allah yana kafa dalili da su don duk yana da a wannan duniya zai iya da'awar shi ya yi kaza shi ya yi kaza shi ya yi kaza amma ana zuwa wajen sammai da ƙasa sai ya yi turus shi da kanshi ya san in yace shi ya yi su akwai lattijawa wanda sun ga lokacin da aka haife shi kuma sama da ƙasa suna nan me yasa fir'aun lokacin da ya dan nemi a zo a tattauna da annabi Musa qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin qala liman hawlahu ala tastami'u bai iya cewa komai ba tunda yace mashi wanda ya halicci sammai da kasai shi fir'auna ya san dai ya tashi kuma akwai tsofi wanda suka san yaya ya taso in ya ce ya halicci sammai da kasai daga nan za su san karya yake don haka bai iya cewa ko biyu sai ce kun ji abin da yake cewa ko a to in kana da ansa ka bashi mana to don haka Allah ke kafa dalilai da sammai da kasai don ya nuna azar ne daga cikin azar na Allah madaukakin sarki wanda wani bai isa ya ce shi yayi su ba واختلافin laili wan nahari da sabawar dare da rana anan sabawar dare da rana wannan yazo wannan ya wuce Allah ya ce yulijul laila fil nahari wa yulijun nahara fil laili Allah shike shigar da dare cikin rana ya shigar da rana cikin dare kuma shigarwa wanda zaka yi mamaki ba zaka yi shuuri da shi ba wata rana kaga yinin shi ya fi tsawo wani lokaci kuma ka zo ka tarda daren shi ya fi tsawo kaka aka yi wani ya shiga cikin wani ba wanda ya isa ya gano kaka aka yi ko waɗanda ke sa lokuta ɗin nan a'a suna bibiyan yadda Allah ya yi ne amma su gano kaka aka yi sai dai kan lokurin wannan kuma sabawar dare da rana wannan ya tafi wannan ya zo yukawirun laila alal nahari wa yukawirun nahara alal laili wa sakhara shamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma Allah yana juya wannan da wannan to dukkan waɗannan ababe la'ayatin kaga wannan la'ayatin dinnan ko shine ismu inna ay inna la'ayatin fi khalqis samawati wal ard saboda fi dinnan ai jarwa majrur ne duk lokacin da jarwa majrur zai gabata mubtada yana nakira to a wannan lokacin dole ne a gabatar da khabar akan mubtada ƙa'ida ta nahu shine mubtada shike farko khabar shike ƙarshe wal aslu fil akhbari an tu'akhkhara wa jawwazu at-taqdima idh la darara asli na khabar mu na mubtada ya zamo baya وجوزوا التقديم إذ لا ضرر سي سكا حدد ثم لمن حوكنا تقديم أقبات دا خبر أكم مبتدا إذ لا ضرر دم بذي توتر با تو أئل ونن ولم ما ولن دا أكي قبات دا خبر لي أكم مبتدا سبو جار ومجرور وظرف إذا تقدم wannan mubtada yana nakira to dole ne a gabatar da khabar akan mubtada wa nahwu indi dirhamun ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر إن لآيات لأولي الألباب أي ثابتة في خلق السماوات والأرض kenan ayoyi wanda suke tabbatattu suna tabbata cikin halittar sammai da kasai da sabawar dare da rana li'ulil albab ga ma'abota hankali mashilmata sai su ce wannan ai ɗabi'a ce su kalli sama su ga hadari ya haɗo ya zo ya yi ruwa wani lokaci ba zai yi ruwa ba wani lokaci a yi sanyi wani lokaci a yi zafi dukka su ce kawai ɗabi'a ne su ce ɗabi'a ne alhali in haka ce mota ta jakanta a da kenan ana buga misali da mota ta jakanta ko wani abu a yanzu akwai remote wanda zai sa mota ta yi tafiya robo ya tuka mota amma da ba zai yiwu ba dole akwai wanda ya daga wannan abu la'ayatin akwai ababe na lura li'ulil albab ga ma'abuta hankali su wane ne ma'abuta hankali alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim waɗanda suke ambatan Allah suna tsaye suna zaune ko suna gincire ko suna kwanci akan sasanninsu wannan ke nuna cika hankali shine kaga mutum yana rike da ambatan Allah a koda yaushe ƙur'ani ne sallah ce azkar ne wannan ke nuna duk wanda kake ganin ya rike waɗannan ababen to sa shi cikin masu hankali don sanin Allah ne zai sa ya kama addinin Allah kuma cikakken hankali shi ne sanin Allah ɗin to don haka Allah ya ce su masu hankalin ne su ne allabi da ya furo na Allah ƙiyaman wa ƙurodan wanda suke ambatan Allah tsaye da zaune wa ala junubihim ko suna kan sasannin jikinsu wannan ya nuna ambatan Allah ana yin shi a kowane lokaci shi yasa zikiri yake da sauki yana da saukin fada a baki kuma bai kallafa maka sai ka kalli wata jiha kamar yadda in kana sallah kake yi dole sai ka kalli alqibla kuma ba a ce ka kame ba ka yi wani irin motsi wanda ke nuna ba cikin sallah kake ba shi zikiri kana tsaye kana yi kana zaune kana yi kana kwance kana yi annabi ya ce wai yanzu ɗayanku ba zai iya yin abin da zai samu lada dubu ba sahabbai suka ce ta kaka ya ce an yi sabbi hami'ata marra subhanallah wa bihamdihi kawai ka yi so ɗari za ka samu lada dubu in ka ce subhanallah wa bihamdihi za a dasa maka nakhla dabino ice na dabino a cikin aljanna kenan tunawa da ambatan Allah abu ne wanda yake yana da muhimmanci da zamani ya zo mamu da mushgilat ababe wanda ke ɗauka hankali sai ka ga mutum ya ƙara yinin shi wani bai yi wani zikiri daga cikin azkar wanda ake ba yana kawai abin da ya dame shi waye shi alhali kuma da yana da cikakken hankali da aka ce ya shiga cikin ulul albab da ko da yana diba waye shi ne da ya ɗiban makan shi lada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yana abubuwan da yake yana ambatan Allah wannan shi ne cikakken hankali kenan ana yin shi tsaye da zaune da kwanci amma ambatan Allah ba a yin shi da haukafa ana rawa ana yin wani bige-bige da sauransu wannan rena Allah ne ba a yin wannan abu da kuke ganin ana yi wani yana buga gaban shi wannan yana yin ƙasa yana sama wani ya faɗi kamar ya suma dukkan wannan yana kishiyan natsuwa wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil ghuduwi wal asali wa la takun min al-ghafilin ka rinka khaffaza muryar kama sahabbai da suka zo da annabi suna daga sauti yace ba kurma kuke ma magana ba ba me ji ne me gani kuke ambatan shi irba'u ala anfusikum to amma mutum ya rinka zuba abubuwa irin na hauka ana ce mashi zakiru yana rawa wani kagalar tijo ne ba yana faduwa yana tashi to wannan bai daga cikin natsuwa ta musulmi shine in waɗanda suke ba musulmi ba suka kalla sai su ce waɗannan mahaukata ne ko kuma suna abu irin ba na hankali ba don haka ba za ka taɓa ganin ba magana a ce annabi ya yi ba annabi ba zai irin wannan abubuwan ba ba ka taɓa samun cikin malamai wanda ya taɓa cewa a irin wannan abin na rawa ana zikiri ana rawa ana layi ana wannan ba addini ba ne rabbana ma khalaqta hadha batila kenan lokacin da suke kallon ababe wanda Allah yayi a cikin sammai da kasai da jujjuya wa dare da rana za su rinka cewa ya Allah rabbana ya rabbana ne aka shafe ya ma khalaqta hadha batila Allah baka halicci sammai da kasai da jujjuya wa dare da rana batilan haka kawai banza banza ba a wata ayar wa ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin dan wasa ko muna wasa ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktharahum la ya'lamun sai da gaskiya muka halice su kuma dan ya zamo aya ga mutane subhanak wannan masdar ne ay nusabbihu subhanak tsarki ya tabbata gare ka ya Allah faqina azaban nar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in ya farka daga bacci wannan aya ita yake karantawa har zuwa ƙarshe da ya farka daga barci ya kalli sama zai karanta inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد هكا النبي كي كرنتاوه wa kala ta'ala Allah madaukakin sarki yace muna dai cikin babi wanda ke magana akan tunane a cikin halittu na Allah Allah yace ah fala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat shin ba za su yi dibi ba su mutane ila al-ibli su kalli raqumi mana kayfa khuliqat yanda Allah ya halicci raqumi wa ila as-sama'i kayfa rufi'at su kalli sama mana su ga yadda Allah ya daga ta wa ilal jibali kaifa nusibat su kalli duwatsu yadda Allah ya kafa su wa ilal ardi kaifa sutihat su kalli ƙasa yadda Allah ya shimfiɗa ta ya kwantar da ita fadhakkir kai annabi ka wa'azdar da su innama anta mudhakkir kai mai wa'azzantarwa ne kai annabi lasta alaihim bi musayfir ba ka da tilas a kansu a fala yanzuruna wajen bangaren karatu na tajwidi yana daga cikin dukka wajen ada sai ka ce a fala ba afala ba saboda in ka ce afala kamar ka ce wasu ababe guda biyu ne sun ɓace an gane falamma afala yayin da shi kamar ɗin ya ɓace to in ka ce afala afala ka ce ababe guda biyu sun ɓace amma in ka ce afala kaga aɗin nan istifamiyya ce fala kuma wata e, kalima ce ta daban waɗannan ababen su ma ana suna buƙatar kula wajen karatu kamar wa inna allaha la ma'al muhsini mutanen makaranta suke la ma'a yani ya walƙata wa inna allaha la ma'al muhsini la ma'al muhsini ba la ma'a ba dukansu wannan ababe ne wanda ana kulawa da su Allah ce a fala yanzuruna duk in kaga awala ko a fala to akwai wata jumla wanda aka shafi dan fadin nan ta afafi ce ko a walam yasiru fil ardi ko a falam yasiru fil ardi dukkan wannan yana nuna akwai abin da aka shafi ya'ani sun zauna ko kuma sun kauda kai ko kuma sun kiba da kula fala yanzuruna nan a din da ka rike shi na tambaya ne a Allah ke tambaya shin yanzu to akwai wata jumla kamun wannan fadin sai a ce yanzu sun runce ido fala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ba za su kalli yanda Allah ya halicci rakumi ba in afalam yasiru ne a yanzu shin qa'adu falam yasiru fil ardi za su zauna su ki zuwa su yi tafiya ban kasa fa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim to shine kake gani a fala a nan daban take fadin nan atifa ce da jumla wadda take an shafe ta a fala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat ba za su kalli raqumi ba raqumma al-ibil jam'i ne na me bai da wahid min lafzi don haka jamal ba'ir shine ɗaya daga cikin ibil Allah ya ce ba za su kalli raƙumi ba kaifa khuliqat yanda Allah ya halicci ta ita raƙumin raƙumi ɗaya ne daga cikin halittu na Allah wanda suke da ban mamaki wajen ɓangaren jimirin shi da yadda Allah ya yi shi har ake ce mashi safinatu sahara kamar jirgin ruwa ne na sahara Allah ya kawwana shi kamar yadda in za a yi mota wadda take ana son ta yi wani muhimmanci ake tsayawa a mata halitta ta daban wata motar ba ta jin kartoshi in aka halbe ta ba ta yin tafiri wata motar tana da ƙarfin ɗaukar kaya wata motar tana da kaza to haka Allah ya zo ya yi wannan raƙumi ga ya yana da ƙarfin tahammul za a aza mashi kayan da kana tsammanin ba zai iya tashi da su ba kaga ya mike da su wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum la ra'ufur rahim tana ɗaukar muku kayan nauyi wanda tana kai shi wasu wuraren da ba ku iya kai su sai da wahala ta rai rakumi zai cira da su ya tafi da su in ya je dajin yana da ɗaukar kishirwa da yunwa zai iya kwana takwas bai ci bai sha ba sannan kuma kowane abinci yana ci kan hanya kowane abu abincin shi ne sannan in ka kalli yadda Allah ya halicci jikin shi din nan wajen idan shi ma abinda Allah ya aje na gashi da ke ga idan shi wanda da fata wadda ke rufe idan nashi zai iya kallon ka kuma ba tare da ƙura ta zo ta shiga ga idan nashi ba hatka wajen kunnuwan shi yadda Allah ya mashi da yadda yake jin ƙanshin abin da zai ci da abin da zai zo tun daga nesa wannan abu ne wanda ke nuna halitta ce wadda take ta daban hakika so muke mu wuce amma inda za mu ɗauki halitta ta rakumi kadai a rinka bayani kanta sai zamo jalsar kanta za ta ƙare ne akan halitta ta rakumi wa ila sama'i kaifa rufi'at ka kalli sama yanda Allah ya daga ta sama daga nan ƙasa zuwa sama ta hiyar shekara 500 ce diba yadda Allah ya daga sama kuma dagawa kawai yadda muka ji bai gairi amadin taraunaha ba tare da ginshikai ba wanda muke gani wanda suke tokare sama wa ilal jibali kaifa nusibat ku kalli duwatsu yadda Allah ya kafa su ba a banza suka zo ba khalaqa samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabba Allah ya halicci sama ba tare da ginshiki wanda mutane suke ganin shi ba wa alqa fil ardi rawasiya Allah ya jefa duwatsu kafaffu an tamida bikum ay khashiyata an tamida bikum gudun kan ƙasa ta rinka rawa da ku da rinka layi da ku sai Allah ya jefa mata duwatsu shi ne Allah yake cewa waljibala autadan Allah ya sanya duwatsu suka zamo kamar tiraku ne wanda suke kame kasa din nan kattarin karawa dukkan wannan kalliyar da duwatsu suke da mutum ya je inda ke da duwatsu da ya sha mamaki irin yadda Allah ya yi su da girma kala kala ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوان الوانها وغرابي بسود zaka ga kala-kala ke da kwai tsanwaye wani iri farare bakake ga sunan wa ila al'ardi ku kalli kasa mana ba za su kalli kasa ba su ga kaifa soti yadda Allah ya kwantar da ita ita aka sa ta musattaha yani haka take kwanci miƙe kuma ba ta layi da ku a nan ire-iren wannan ayoyin sai suke jawo wata rigima kamar yadda mutane suka kalli duniyar nan da ƙasa shin wai al'ardu kurawiyya ko kuma musabbaha nan an ce sotihat shin fida ta miƙa ta haka zamani sai ya nuna cewa irin kamar yadda ƙwallo take haka take tun zamani kadim ibn kathir ibn taymiya sun yi magana akan kurawiyyatul ardh lokacin suka dauko aya yukawwiru al-layla 'ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layli to malamai suka rinka sabani wai ƙasa ita kamar ƙwallo take ko kuma a'a shimfiɗa take haka to ko da abu yana da kama da ƙwallo akwai wani bangare da zai zamo shimfide yake don haka wannan matsala ce wanda bai kamata a rinka bata lokaci a kanta ba in dai wani ya zo ce gairu musattaha sai a ce a a alkur'ani ya ce wa ilal ardi kaifa sutihat to kuma mu Allah za mu gaskatawa ba za mu gaskata ka ba amma yana yiwuwa ta zama kurawiyya ce kuma satahiyya ce wannan yumkin cikin satahi kurawiyya akwai satahi ko kwallo ka aje haka saman ta haka satahi ne ga dan kwaro wanda yake dan karami amman ka ce rana tsaye take duniya ce ke juyawa to wannan shine kuma ba za mu gaskata ka ba diyan da ka je kai wucin kayanka sai mu barka da iliminka cewa wai duniyar nan ita take juyawa ƙasa e duniya ɗin nan da ita ke juyawa rana wuri guda take sun faɗi haka ko to ta kaka Allah ya ce wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika takbirul aziz alim tajri tana gudu annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi sahabbai ranan nan da take fitowa daga gabas ta fadi yamma kun san inda take tafiya suka ce ba su sani ba annabi ya ce sai sun ta kai karkashin al'arshi na Allah sai ta yi sujada sai a mata izini ta ƙara fitowa to in ka zo ka ce tsaye take wuri guda kaga wannan tsaye take wuri guda ɗin bayan da za a iya samo mai fuska sai cewa ya ci karo da magana ta annabi kenan ka ce ba ta gudu to wannan ba zai yi yiwu iya tafiya da nassosi na alkur'ani ba da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fadhakir ka tunatar da mutane innama anta mudhakkir kai annabi ba komi bane kawai mai wa'azi ne wannan yana nuna sifa ta da annabi ya sifantu da ita ta gargadan mutane tarin jayi sauran sifofi ba ana nufin annabi ba wata sifa ba balarabe bane ba dan adam bane ba menene ba dukkan su sifofi ne na annabi amma dukkan sai aka ce ba komi ne shi ba kawai mai gargadi ne mai tunatarwa ne dan a rinjayar da sifa ta tunatarwa ita ta fi rinjaye daga cikin sifofin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mashi lasta alaihim bi musaytir zaka iya tunatar da su amma kai baka iya tilasta musu mai wa'azi ba abin da ke gare shi sai dai ya faɗa ma mutane gaskiya amma ka tilasta ma mutane ko alaman kaifiya ta wa'azinka ya nuna tilasta ma mutane ne haka rinka cima wasu mutunci kana la'antar wasu ba aikin mai wa'azi ba ne alƙi kalimata ka wamshi faɗi kalima ka kawai ka buka wuce lasta alaihim bi musaitir ba ka da iko a kansu shiryar da su ɗin ma ba ga hannunka take ba wa ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce a falam ya siro fil ardi shin yanzu dai an gane komai ake cewa ko a ƙa'adu yanzu za su je su yi zaune wannan shi ne jumla wadda aka shafi bayan a ɗan a istifamiya ƙa'adu falam ya siro fil ardi shin sun je sun zanna ba su tafi a ban ƙasa ba fayan zuro kai faka na aqibatun ladina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharu wa atharan fil ardi ko wa atharul ard wa'amaruha akthara mimma amaruha kinan da sun yi tafiya da sun ga waɗanda suka gabace su me ya faru da su wannan dukkan yana nuna mamu a rinka ɗauka ibra a rinka tunani akan ababe waɗanda ake gani a sammai da kasai don haka Allah ce kulun zuru ma zafi samawati wal ard ku kalli abin da ke cikin sammai da kasai ba ko da yake wa matuhuni al'ayatu wannan zuru an kaumin layu minon ayoyi da gargadi bai amfanuwa ga mutanen da suke ba masu imani ba wal'ayatu filbabi kathira ayoyi suna da yawa a cikin wannan babin inji al'imamun nawawi na yin tunane a cikin lamari na halitta ta Allah Allah ma wani lokacin da ce wa fi anfusikum afala tubsirun ku kalli kawunan ku mana yanda Allah ya halicce su ka dauki halittar dan adam wajen komi ka ga me Allah yayi wa min al ahadithi al hadith as sabiq cikin hadithai kuma hadithi wanda ya gabata al kayyis man dana nafsahu ai mutum mai hankali shi ne wanda yake makan shi hisabi menai yau menai jiya in gyara in tuba to wannan shi ne mai cikakken hankali wannan hadithi ne wanda yake ba'ifi ne bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama amma dai ma'anar shi haka take mai hankali shi ne wanda zai zamo yana tunanin lahirar shi yana gina lahirar shi anan ne kuma babi na tunane ko lura da halittu na Allah maɗaukakin sarki ya ƙare ina tsammanin kuma lokaci ya ƙare don haka za mu tashi wani babin a gobe kenan insha Allah raita ma naltaqi nastawdi'u Allah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum ala khairin naltaqi subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin